نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada abin nan da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 21 ga watan Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 21 ga watan farko 2025. ina ga ƙarshen karatunmu na sati da ya wuce muna cikin bayani na ra'ayin wasu malamai akan mai barin sallah yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da takwas ko? darasi na talatin da takwas insha Allah bayan ya kawo dalilai wanda kuma shi ne madogarar shi na maganar kafirtar da mara sallah wanda kuma bayan ya kawo ce ya kawo ra'ayin wasu malamai wanda suna ga ba a kawurta shi duk da mai magana a kan jamhu suna kan kawurta shi imam ahmad yana kan cewa iya daga cikin masu ganin kenan kahurcin amma akwai masu ganin kai imam shafi iya ga cewa ba a kahurta shi haka imam malik cewa ko da an kashe shi an mai kisa ne na hukumci na kin sallah ba a caya kamar ya ridda ne wannan haka ma imam malik imam shafi zai ciki wanda cewa ashe jamhur kin ne ma suke kan haka nan cewa sai dai a mai hukumci na kin sallah kuran wanda abu hanifa shi ya gama san ma ba a kashe shi su sauran malik imam shafi suna ga cewa za a iya kashe shi in ya ki sallah amma shi abu hajji wace a daidai kun amai ladabi ana da bayanai ne bayan ya kama kamar dogara akan cewa ka hurci ne to yanzu bayan wannan maganganu da ya yi kama da dalilai na cewa kahur ne ko bayani ya kare yanzu zai kama ka munazara ta da aka tsakanin imam ahmad mai ganin mai barin sallah kahuri ne ko da ya yarda ita inda ya ƙi ta da magana ta da imam shafi rahimahullah shi iya ga cewa ba kahurta shi duk wayannan malamai guda biyu sun rayu a lokaci guda kuma sun kara ma juna ilimi tsakaninsu tunda imam ahmad imam shafi wajen sanin loga da sanin abin fikihu amma usul fikihu daga shi aka dogara zuwa gare shi yayi takaddum yayi gaba akan imam abdul hanbal amma bangaren sanin sunna ruwayoyi hadisi gaskiya bangaren ruwaya ko diraya imam ahmad ya yi imam shafi kama abin da yake dai a bayyane wanda mun karanta cikin siffar sallar na albani na mawalla da yake kawo magana da imam shafi ke ta imam ahmad an tuma alam da suna wata jalimin ne ka yi sanin suna da malaman ma'ana masu kawo ruwayoyin ya ce ma imam ahmad din da kaga hadisi ko daga kufa ne ko daga basara ne ka sanar da nishi kana tabbatar ma imam shafi ya mekawa imam ahmad wajen sanin wajen wannan abu shi shayi wajen bangaren fiƙi ne kan musulmi a takaice dai wani malamai guda biyu sun yi magatattauna a kan masalai kawuri ne ba kawuri ba ne ba shi zai kama ita ya ce munazaratun fi tarikin sala munazara tattaunawa da aka yi akan mai barin sallah zakar su biki fi tabaqat shafi'iyya dan su suna kan masu ganin ba kahurta masu ganin ba kahurta wala dan lahiri to suke ba labarin a wannan littafin shi ma musu biki yace anna shafi'iyya wa ahmad radiyallahu anhuma tanazara fi tariki salah da imam ahmad da imam shafi'i sun tattauna akan mas'alar wanda yake barin sallah qala shafi'i ya ahmad ataqulu innahu yakfur kai kana cewa mai barin sallah ya kafirta qala na'am ta kware na'am ta kware iya kan ya kafirta qala sai imam shafi'i ya cewa imam ahmad idza kana kafiran fa bi mai salim fa bi mai salim an kawo rin ta da bin ne zai musulunta قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لشي زي مثلا انت قال الشافعي والرجل مستديم لهذا لهذا القول ان كان كلمه اي دام شي وانتم يا ده كلمه شهاده دام يا انت كلهم kai ka ce in bar sallah ka hurda a wannan kalmar dama iyayenta sallah ga Allah dama sallah ce mazalla shi bai kuma mun bayan ba ta da kaya ce kun yi ne bai dan kiwi ya kuram ya ce farajin mustadimin da hadar kawo lalama turku shi wani mutumin da kai da kawo ne ai kullum wani kalmar bai warta ba kullum yayin ta kala yusufin bi an yusalli ya ce to abin za a yi musulunta ya yi sallah kullum shi kenan ya musulunta kenan kala imam shafi ya maida mai ma'ahu da hanbali ai salatu kafin la tasiri sallah kawo ya bata yi ba sallah kawo ya bata yi ba yin sallah da ka kace kawo ne sallah kawo ya bata yi ba wala ya kuma lahu bisalam biya ba ma hukuncin kawuri da ya sallaba ta ya musulunta ya kalmar shahada ku sai ya musulunta za a yi sallah daga nan dai fasa katar imam ahmad da ya muhimmin wallahu ta'ala kada imam ahmad bai mera amsa ba ga imam shafi kyalish duk da iyakan ai menene ai asalin magana dama mishin sallah ne ko kenan tabbatin akan haka ke dama abin da kawo sajin sallah dai kalmar dama akwai ta akwai kalmar shahada a wajen shi rishin sallah ne annabi kira shi tsakanin musulmi da kahuri barin sallah ko abin da ke tsakanin da kahuri sallah don da bata ya kahurta kenan yau ya kai kan magana shi kun da ba ta tana ba iya kan magana shi kenan barin sallah kahurta shi to zai yi ba shi kenan ba to zuba wani manganin shi kuma ya ce taƙiƙa shaukani mamu shaukani kan wani masala muka dukkan bayanin da aka yi mun ji bayanan masu taya kahuri ne da masu taya ba kahuri ba ne ba imamu shaukani ya mawala ya yi ɗauko maganin gaba da ya taƙiƙe kansu ƙanar shaukani walhaq magana ta gaskiya annahu kafirun yuqtal dun akai aka yace korin magana gaskiya mai barin sallah kahuri ne za a kashe kurin kashe shi za a yi yace amma kufuru da muka ce kahuri ne fali annal ahadith qad sahhat أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم da muka ce kawuri ne hadisai da suka tabbas sun inganta annan shari'a ma na shari'a ya kai manzo Allah manzo shi annan ashari mana mai shar'anta ne bai shar'anta kaza ka wanda Allah ya kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi annan ashari samma tarika salati da zalika ya ambaci mai barin sallah da wannan suna kawuri ne haka annabi mai suna ibarin sallah kawuri ne وجعل الهائل بين الرجل وبين جواز الطلاق هذا الاسم عليه هو صلاة annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shimge shamaki tsakanin wannan mutumin ma'ana tsakanin mutum da halitta sa mai wannan sunan kafurci mai hijabin sallah ita annabi sa ko hijabin tsakanin kai da kafurci sallah ce shi kuma bai yi ta ba ya ce fatarkuha muƙutaddin da jawabin talaq da haka barin sallah ya hukumta halitta jefa maka wannan suna da kafin barin wannan sallah ya ce wala ya rizumu na shi'in na ma'aridat allati auradaha al-mu'aridun ba ruwan mu babu kan muhala wajen wani masu kawo eh dan kaza ne ya da ita yi ne bai ba ba a ce kaza da su da zai kawa ce ba ruwan mu na bi hawan ba ba wani abu da sha mana kai na masu bujiro ma wannan ruwayoyi da wasu fa'intoci ba a rumuna maganinsu iya nan kawo wurin kawai sunan shi wai shi ne wani yaro ne ya tsaron kanti na wani sakwace sai ya zo suna mu'amala da wani kirista sai ya zo ya ce arne ya ce mai arne ya ce mai ya ce kawuri arne ya ce wannan wannan arne ba ya ce zato musa ka ce wacce kullum da shi ya ce mu arne ya ce a to kana sallah ya ce kafin kake kafin kake ma kafin kake tunda baka sallah ba kafin kake ba sai ya zo kuma ga arne ne ma kafin kake tunda baka sallah ce ya sallah je tunda baka sallah wai shi mai zai ɗaya yaran zai taimaka wuri wani suna arne arne ya ce ko wannan kafirin ba ya ce wannan kafirin ta kaza a takaice wannan suna ba ruwan mu ce da wasu ba ba ba kan mu harshen ce wala yazumna ce mina ma'ardat ba abin da zai hau kanmu na wani abubuwan da suke bujirowa na tawilin hana kafurta shi ce ba ruwan su ce li anna na qulu domin imam shukari kita mu za mu ce la yamna wa an yakuna ba'd anwa al-kufr ghayr mani min maghfira wa tiqaqa shafa'a ka kufr ahli qiblati bi ba'd dhunub yace wannan magana mun sani kahurci anwa'un ba kufrun kufur ko yace mun san da cewa akwai wasu kahurci wanda sunan kahurci ne amma bai hana Allah ya mai gafara ya shiga cikin ceto zana ina ce sababin sun fi su ga tali kufurin ko ga tali kufurin annabi ya ce ya cikin abun kahurci ma'ana sab na saba zai ma'ana suka la'anta naka la'anta kabilanci ko mutum aibin tashi da kabilar shi kahurci na nabi kira su to yana annabi kira su kahurci kahurci su bai kahurci amma an san dan ka aibanta mutum da abin ba ta kalam kai da ne amma wani abin annabi su kahurci yawa yawa ya kan musulmi sunan kawaki na kahurci amma ba ta kayar da kina ga ce kenan abu ne sanar da malaman sunna ko an san da cewa kufur bin kufur akwai abin da ke kahurci ne amma ba kahurci na da ba magana kenan amma sunan kahuri ya na kahuri shi amma wani yana gara wani gara ba wani wani abu ne daban mun shiga da ita amma dai sunan sunan na kawo ya wuce ko magana ke ta sokanta maka yace kenan yace kaman kawo da ake kawo da sun ya sallah ce ya wani zini ake ake zini mun hada kawo ce wani magana suka san bil azlam an yi ruwa kaza an yi ruwan da aka kaza ne yau lokaci kaza ne ko turmama kaza kawo da bai sunan kawo ce ma ba ta kaman kare da ne a takaice akwai abu da yawa da annabi kira sunan kahurci laifi ne babba amma ba abu kaman kare da ne a takaice yace to wannan a sunaye allati samaha ashadu kufran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu suna kahurci kullu suna nan fala murji ila ta'awilat allati waqa an-nas fi madiqiha da ka ba ruwan da zuwa shiga tawiloli da mutane ke ba kansu wahala cikin wani kumci na tawilin magana kahurci kahuri ne sunan shi wannan magana akwai ceto ba ceto wannan magana daban ce in dai kafircin da yake na wanda yake ma'ana sunan kahuri ne maganar da alban ya kawo muka tafi da wuce waccan ruwa suke cewa mun waye gari mun uwaye mu suna cewa la ilaha ko muna muna hadanta ko wanda aka magana kalmar shahada za ta musu ceto ko hadisin muzefa da iradan hadisai na manzon kan cewa irin wannan hadisai eh in akwai imanin tabbas da kalmar shahada guda biyu sallah ya amince da ita amma kiwiya wani abu ya hana shi yayi wannan sunan kaga ce mai kafuri amma abin ake magana irin wannan in ya imani kalmar shahada ba abin taɓa imanin shi sallah ce biyu ba to wannan ba a sashi layin dawoma har abada a cikin wuta magana ke da cikin kanta a ta shi albani kai aka haka ne albani magana ke da kenan amma shi abin da sunan da ba ta ya kawo ta kamar kawo irin wancan amma sunan iya nan kawo kawo ne gwanin dan wasu na ke cewa duk wannan sabanin da ake kan kufur dun kufur idan aka waye gari duk malamin da ka ce kurrun kufur kowa ya yarda zai a zaman kabira duk lahin da za a ce kuma ka yarda ba a kira ba sunan kawuci to iya ka kabira kenan na da mun zakan cikin hadin na da riga saka ga cikin abin da yake da irin wannan hadari mai girman gaske amma ana shakka ka yarda ko baka yarda ba kaga dai akwai matsala kasu kun barin sallah wajibi wana hadari ne ga musulmi ya bar sallah kace ni babana uwata ta gada wai ko daga baka rama dole bayani ya gabata sallah ta ce jigo kun gaskiya magana annabi sallallahu alaihi ya mata wannan suna na me yinta mana yinta kurin wannan suna zai haushi haka ka kenan da ku hada da kurin Allah kiyaye yanzu yake cewa alamar tajib jiya manzon dukan maganunin da na tattauna Imam Shafi da Ibn Hanbal da Imam Shukani da kurin hasilin magana dai wannan shine bayanin na sunan dangana sunan zuwa ga mai barin sallah an kayi ba kai laifi ba haka annabi ya bace shi gurin akan sallah alaman tajib akan wata wajaba ita sallar da ake magana yace sallah tajibu salat al-muslim al-aqil al-balig sallah ta wajaba akan musulmi al-aqil al-balig mai hankali kuma wanda ya balaga shi take zama wajibi kan shi wannan magana ya yi ta dalilin hadisin aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qal rufi alqalamu an thalath an thalath an an-na'im hatta yastayqiz wa an as-sabi hatta yahtalim wa an al-majnun hatta yaqil abinda yasa ce sallah tana wajaba kan mai hankali baligi kenan duk ɗaya ne mace ko namiji in dai da hankalinka da ka balaga to sallah dole ce ya dalilin ruwaya wanda imam ahmad haka sabu suna tun ka ruwaya haka hakim abinda yake ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam an salas an doke alqalami na ma'ana ba a dora babu takalufa akan shi an doke alqalam ba a kama shi laibe da doka ta shari'a an ɗauke doka a kan mutum uku anin na'im hatta ya stakis mai barci sai ya halka abinda ya a cikin barci ba a kama shi laye kan shi wa anin sabi hatta ya talim yaro ƙarami an ɗauke mai wajibici shari'a sai ya balaga wa anin majanun hatta ya aqil shi kuma mahaukaci bai shi da alƙalami sai ya kawo hankali kinan kan haka ne duk mutumin da yake da hankali kuma ya balaga sallah wajibi ce muna magana wajibci wanda in ba yi ba za a kama ka amma uquba a kanta bayan wannan magana asan da ya kawo ruwa ya ingantatta ta dalilin shi annabi ya ce yaro an doke mai barci an doke mishi sai ya halka shi ne kina nanaim hatta mai barci sai ya halka wani sabi hatta hatta lim yaro sai ya balaga wani majalun hatta ya kirma ku ci sai ya ka hankali ruwa da tabbatatta sai ce to salatu sabi da aka ce ya baligi me matsayin sallar yaro ya ce wa sabiyu وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين شيارو كودا صلى غير واجبة عليه كودا صلى بواجبي بتي بقى كانشي إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمر بها أما يا كماتا ولي يارو يمي أمرنيين صلى daga ina idza balaga sab'a sinin in ya kai shekara bakwai ta shi kai sallah amma umarnin yayi ta wa yadribu ala tarkiya amma har bi ba zai bige shi idza balaga ashara in yaron ya kai shekara goma har kashi za a bashi in bai ba amma bakwai tashi kai a shiga sallah kaza ga dama ina wajen hankali shi ne to in ya kai goma ne in bai yi ba za a ba shi kashi liyatamarrana alaiha wa ataduha ba'da al-bulugh abinda yasa aka tsara haka aka ba da dama a mai umarni tun daga bakwai da ba dole bace ba har ma a goma a bige shi in bai yi ba liyatamarrana ala dan ya saba ya zama to ya kware gini ta zama jiki ba ta duwa da in ya balaga ma zama to ya sa bayan ya balaga ke daman ta zama jikin shi abin da ka saba yau da gobe ya zama jikin ka kan haka yace fa an amr bin shu'aib an abi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis salat idha balagu sab'a واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع ruwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bi salati idza balagu sab'an ko umarci diyanku da yin sallah in sun kai shekara bakwai wadribuhum alayya ku bige su a ba su kashi a kanta idza balagu ashara in suka kai goma ba su yi ta ba kaga ruwaya ta annabi saka ran kenan ya ga tarbiyyar islamiyya wafarko bainin filma daji kuma wurin kwanciya a raba maza da mata sun kai shekara goma shi kenan daga bakwai daga goma ne ya zama wajibi kenan a raba maza da mata a wurin kwanciya wannan shi ne magana kenan da aka ce wajibi yan uwa maganar akan samu yaro ya shiga hankalin shi da wayon shi da komi amma bai balaga ba akwai shaidanu masu ta kai tana mai ragaba sallama ba ya kai ta ba to duk mahi yawa kaga wannan kuma wannan ya zara ta wasu shaidanun yara to wannan kana yaran ya ka girma a lalace wallahi ya ga shi aka ta damsa suka ta da in kallon tsohon maza yaran maza ne sai ka tsohon maza yaran maza ne ba ga balace duk mahi yanzu tsohon maza tun yaro lalace ya ci gaba da shi wannan shi ne kuma akwai cewa shirya dole cikin shirya Allah ya karɓa shirya sai ka tashi musa ake magana cikin wanda ake me ake cewa wanda ake maganar wanda ake musu inuwa inuwa shi gobe kiyama akwai yaron da tashi tun iya ruwa cikin ibada tashi kaga a wannan magana tashi cikin ibada iya da cikin kwarai fadala kai wani yau da ya ka kanta kai ba ba kai ba dole ya kai ba to gana ki lalace shikenan shedan heje heja shikenan kana balaga ka shiga tarkon shedan sai ku tsaya da Allah kiyaye haka kan mutum ya dole wannan ba sai kuma magana da aka yi ta alƙalami ana nihi abin da ya shahi kama shi da laifi babu dole kan shi amma fadala ta Allah dan da abin da shi aiki na ibada yaron ya iya ladawa ana sami a takardun shi na magantar waya na sallama a cikin rayuwar shi ta ƙarshe a aikin haji sun game da wata tawaga ta alhazai ba sun shi ba ya ce manin su waye suka ce musulmi ne da mana an takakan waye eh musulmi ne musashi ba amma sun musulunta sun yi imani har za su yi aikin haji manzana shi ma ya zo da shahidi aka gama a hanya ibada kan da Allah kurum manzana Allah ko an tsare ba san shi ba ba san shi ba amma kuma gashi za su yi aikin haji a hanya ne aka gama da tawagal ana mace su waye wala antum mace musulmi musulmi ne sai ta kai kuma kai kuma waye kai kuma wane mun aka kai kuma ne ne ita rasulullah kenan shi ke da abin da ake nema samu a hannu to annan ne wata mace ta dauko da kan mace da da ta dauko danta a hannu ta shi rasulullah ali hada haji ya rasulullah wannan yaron ya da haji yace na'am walakin ajr na'am yace kina lada ke kuma kenan kaga yaro da naki ya samu gidan iya aka ta ta ali hada haji kenan ya da kaga ka ta bangaren lada Allah ya bashi kuma insha Allah sai adadul fara'id to sallah nawa ce farilla wata ke dole ake magana an kabarta ka kawata ko baka harta ba nawa ce sallar ko mu mutum da dalili ba kuma an ce ba ko an ce a me dalilin ka sai kanta da komai da dalili adadin sallar ta farilla yace al fara'id allati faradaha Allah ta'ala fil yawm wal layla khams sallah ta dole wadda Allah ya farata a wuni da dare sallah biyar ce فعن ابن محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب قال فروت إلى عبادة بن سامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد abinda yake farkon wannan ruwaya wani mutum daga cin ƙabila ta bonu kinana da suna makadaji ana suna suna al'an makadaji sunan shi mutumin shi ne ji wani mutum a sham mai suna abu muhammad ana mai suna abu muhammad shi abu muhammad iya karantarwa sai ke ce mutane a sham alwutur wajib alwutur dole ne shi almakadaji ya ce faruhuta ila abatun musamman sai na tashi ta kanas ya suke ubatun musamman sahabi ne ya suke ubatun musamman za ka barto na ba ubatun musamman labarin ga abin da wani ke cewa a can sham iya cewa ai wutiri wajibi ne wakala ubatun musamman kazaba abu muhammad wannan sahabin ya ce abu muhammad abin da ya faɗi ba haka ba ne shi muka ta ƙarya ai saɓanin gaskiya ne suna kata ko da ba ana nin ba wannan ta ƙarya ta akwai nan ba gaskiya ba ne ya da dubu kina abin da ba gaskiya ba ne abu muhammad din zama dai ba sahi ba ne kuma ce ƙarya ce dai ana iya yin ta amma dai ba ce ba haka ba ne ba sai ana wata musamman ya ce gaya musu misali ce ƙarya ce ce wata musamman ya ce domin sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibad man ata bihin lam yudai minhunna shay'a istighfafan bi haqqihin kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu al-janna wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu inda Allah ahad in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu Ubata bin Samit ya ce ya ji ke da kunnan shi ya ce ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa hamsu salawatin iftar da hunnan Allah al'ibad salloli guda biyar ne Allah ya wajabta su a kan bayi sallar biyar ya ce man a tabihin duwanda ya zanen sallah guda biyar lam yudayyi min hunna sha bai tozartar da kowace ba kaga kowace zo ita bai tozartar da wata ba istighfafan bi haqqihin dan rena sallar yakan yi mutum ya wani kuskure a ciki amma ya bar ta kurin dan renawa dan rashin kulawa in dai ya zo ta cikakka bai rage wani abu a cikinta ba don tozartarwa wannan manzo Allah ce kana lau inda Allah ahad iya da alƙawari a wajen Allah an yudkhilahu aljanna ya alƙawari a wajen Allah Allah zai sashi aljanna tabbas in ne ka zo da su cikakku da bai kyau nan cikakku amma wa mallam ya ati bihinna wanda bai zo ba da wannan salloli guda biyar cikakku falisa lahu inda Allah ahad ba shi da alƙawari a wajen Allah kan shi da Allah babu alkawali in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu in ya so ya mai azaba in ya so ya gafarta mishi wani iya cikin masu ganin cewa kamar nan dalibani yake yi kake nan barin duk da laifi ne bai irin hukunci in kahunci ne akwai gara kahuri kaga babu ko inda kahuri irin ridda iya cikin da zai kaka wannan ruwaya wannan ruwaya shi ne ya kawo ta abu muhammadu bin samit kai ce kenan sallah guda biyar ce kura magana kenan sallah guda biyar ce a ta da ake bayan Allah kara wannan sallah ya kara muku sallah kaza ta wutiri wannan ba kari bin farla bane karin lada ne sallah ce ta neman lada kuma kuma ya nan ya ambaci sallah ce guda biyar wannan ruwa ta Imam Ahmad haka Abu Dawud haka Nasa'i haka Ibn Majah وقال في سن ابن ماجه كاروالا cikin lafazin da ya kawo sai ta manja wa manja bihin kadin ta kasa min hunna shay'an istighfar bi haqqin shine tabbaya maimakon wannan wannan ma bihinna wanda ya rage a lafazin ibn maja ita manja bihinna wanda ya zo da sallar amma kadin ta kasa min hunna shay'an istighfar bi haqqin ya rage wani abu na sallar dare nawa shine falaysa lahu inda la ahad gana kenan إن شاء سوى إن شاء غفر له وعن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الشعر فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عليه من الصلوات فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع فقال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة قال فأخبر فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق رواه البخاري ومسلم don nan ya so ka maka hujjoji da ya ce sallah biyar ce ya kawo wannan ruwaya ta talha bin ubaidillah ya ce wani a arabiyan balaraban kawai ya zo wajen manzana sallama sa'iru sha'ar kai fusu basu kenan ba shi alamu lagurodi ba gyara da ya zo ma abin da kace kamar da abin da kashi kenan daga balagurun zan wayi kwa abin da kashi kenan ya ce ya rasulallah ya maza Allah sallallahu a khabirni ma faradallah alaihi min salawat kaban labarin abinda Allah ya faranta mini na salloli yana cikin sai musulun akwai ruwaya wadda ta da anas bin malik wanda yake cewa nan sallar salama nasin qur'ani an hana yawan tambaya ba ma son yawan tambaya muna fatar allah kawo wani mutumin ƙauye wanda bai san ba da hannun yawan tambaya mu an hana mu yamara sun ji an hana yawan tambaya amma cikin sai musulmi mun ganta ya ce amma muna fatar Allah ka mana wani bakawai ba kowane da sama da wannan magana ya tambaya don mu ji shi ne ana nan sai ga wani bakawai ya zo a cikin lafazin musulmi ya ce mutumin mai hankali ne bakawai ne amma mai hankali ne shi da ya zo ce ya rasulallah kar a ta na rasuluk faza amalana kaza kaza ya ce ya rasulallah ya manzara muhammad dan saƙon da ka aika garinmu ya je kaga nan ya je ranar ba ka kalmar shahada ba kenan sun yi imani saƙo ya kai musu sun yi imani da kalmatar shahada yanzu so suke su je ayyukan da suke kansu shi ne ya kawo shi ya tambaya har madina da garin su ya zo manzana ya ce eh ni na aika shi ya ce faza'amalana ana ce mutumin da kai ya gaya mana cewa ka ce kai Allah ya aiko ka ya ce na'am haka ne ya ce man halaka sama wa halaka wa halitta sama annabi ce Allah wa halitta kasa ya sama ya ce Allah sai da ya gama annabi da wani tambaya kan ya san waye shi annabi ya tabbatar mai Allah halitta sama ya halitta ƙasa donin dokin gaba ɗaya Allah shi halitta kayan shi anan sai ta yi fabin da zai halaka sama wa halaka al'arab wa zai hadin jibal Allah fiya majal wa zai halaka hadin jibal wa zai fiya majal ya ce na gama ka kaji samta da hankali ya ce na gama ka da girman wanda ya halitta sama da ƙasa da wannan duwatsun ya sa musu abin da ke cikinsu Allahu arsala sami hankali ne ina gama ka da girman wannan ubangijin kaga ya san Allah ya san girman Allah ina ka da girman ubangijin shin Allah ne ya aiko ka kaji don girman shi shi ya aiko ka ya ce na'am a kwanzina tambaya ya ce faza'amalana an ala saka khamsa fi min ulidatina nan ne ka jiro ne ruwa tana yace to wannan bakan bako naka ya gaya mana cewa wai a wuni da kwana akwai salloli guda biyar a kanmu annabi ce yace sadaq yayi gaskiya yace Allahu amaraka bi hada Allah ne maka wannan umarni ni wannan salolin guda biyar annabi ce na'am yace ya gaya mana akwai zaka cikin dukiyar mu zakar sai amma da nafi sanatina a shekara akwai zakka ta dukiya annabi ce ya gaskiya sadaka na ma ce Allahu amaraka bi hada Allah ya maka umarni da wannan zakka a dukiyar annabi ce na'am yace ya mana gaya mana akwai azumi a cikin wata shekara Ramadan annabi ce ya yi gaskiya na ma ce Allah wa amanaka bi hada Allah maka wani umarni annabi ta haka Allah umarni ya ce ya wani umarni akwai hajji je ga mashi annabi ce ya yi gaskiya abin da kaga mutumin da je je ga wasu abubuwan aiki manzo da zuwa zuwa zuwa ya ji kat annabi ce ya yi gaskiya sai a nan da aka kare gaba daya ya ce fa billazi arsalaka bil haqq la azidu alaihinna wala anqus yace na rantse da girman wanda ya aiko ka wannan abin da aka jero ba zan ƙara ba komai a kansu dan ko a can a wata ruwa ta musulun ya ce aka sallah ya ce hal alayya ga ruwa akwai wata da ba a kai na ban da wannan annabi ta la ilan ta shakka da ni Allah ta takwa azumi na ka zuciya hal alayya ga ruwa ko na kai na ban da wannan annabi ta la in kana bila haka zakka duka yi da ƙari a hayar tambaya ko ƙari annabi ta a ta da ƙari na bila amma ta farin da ya su ne ta da ya ƙare ya ce na rantse da girman wanda ya aiko ka ba zan ƙara ba a kan wannan kuma ba zai rage ba annabi ce wannan sadaka sadaka annabi ce ya yi in yi gaskiya shiga aljanna wata ba annabi ce wa mai so ya ga yan aljanna aljanna ce wannan in dai abin ya yi gaskiya shekara ya ce musulunci babban abin da ya dora ma bawa cika waɗannan ababe na harkar islam in dai mutum ya cika su da kyau shi kenan ba wani ake daban na waje wanda an mutum shi da kyau a za ka a wanda in dai ka cika su to matsala cika su ne matsala cika su ne matsala amma in dai ka cika su shi wani shi ka magana to kenan tun haka ne ba mutum bayan na filoli ba kai yanzu kai da nan ba al'adar imanin guda sallar da zai tsaye da Allah ka yi haka kuma bala kaka a je kai sallah ko matsala ya je awo dawo awo zai kuma suna sabta sallah annabi ta sallah za a mata bincike ya an bincike ta da kyau hautarwa ke cewa in aka samu na ƙasa a cikin farillan akwai turu ba ba ta baka muwa cikakkiyar akwai matsala malaku za su ba Allah ga abin da ke akwai matsala wata kuma ki bincike ita ya ga jari da sallah ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ga sun jihadi ga kare ba a ɗauko su gaba ɗaya su malakun sun binciki sallah sun ga komai ya zo daidai ba ba ɗauko wannan dosan ɗauko wannan to malakun sun ƙara sun akwai matsala ba ya Allah wannan bawan naka akwai matsala a sallah sallah ba su umarni ku diba cikin nafilolin shi ku ɗauko ku cike gurbin to kai kaje ba nafila da gurbi ya zaka yi ba ka matsala gani ka gani har gaskiya mutum ya cire da na biyu gaskiya gaskiya kakka saka ki gaskiya ka hujja da wannan sahabin kuma imanin gaskiya ba imanin ba gaskiya ka kare zuwa da girman Allah kuma ka san gaskiya ki zuwa da girman Allah ya rantsa da wannan to wallahi ba zan kara kuma ba zan dada ba daidai haka zai kuma ka ce kuma zai shiga aljanna gaskiya Allah shaidu akan daidai yanzu dai anan wannan lafazin zamu karanta yanzu shi dai anan wannan lafazin lafazin duka sun karuwa amma lafazin da lafazin da ya kawo anan sai wannan bawan Allah sai ce ya rasulallah sallama a khabirni ma farda Allah alaihi min salawat ka ban labarin abinda Allah ya farata mu na salloli annabi ce mishi as-salawatul khams shine magana ta ma'anar dama ya zama shi yanzu muka bana sallar noce ko baban zama cikin baban sallar farilla noce akai shi muke magana sai ya ce mishi salloli guda biyar ne illa an taqawwa sai in kai nafila ne mallada فقال يتي أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام كبل لابار منين ألا فرض من أزمي شكما فقال شهر رمضان وتا رمضان yace shi ma illa ka tawo a sha sai in ka ƙara wani abu amma ramadan ne kawai farilla qal akhbirni ma la farada la alayhi min zakka ka ban labarin menene Allah ya wajabta min na zakka shi mare anan ya ga mai yace kashi dakta ne fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salam kullaha annabi ya bashi duka abin da ke na musulunci na shari'a annabi bashi labari fa qala yace wallazi akramaka na rantsi da wanda ya girmama ka ya karrama ka la atatawwa shay'an wa la anqus mimma farada Allah alaihi shay'an na rantsi da wanda ya karrama ka ba zan ƙara wani abu ba akan wannan kuma ba zan rage ba abinda Allah ya farata mu kuma me shi kenan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala in sadaq aw qala dakhala aljannata in sadaq wannan ba Allah ya raba wata in yi gaskiya abin da ya faɗa kin yi cika su daidai ya raba wata wata ruwa ce ya shiga aljanna in ya gaskiya abin da wani wannan ruwa ce bukhari ka ta muslim ya kawo illa lafazin yake mun banta da dai wannan su ne abinda salloli guda biyar kin su ne dole saura neman lada ne ƙarar lada zaman ƙarar magana mu sallafar laka mata miya nawa ce guda biyar ce ko ce ita ta bala'in wannan yanzu sai mawaƙitu sala lokatayya da za a gabatar da wa'innan salloli da aka ambata domin ji salloli da suke wajibi a kanmu a wani lokaci ake su shin zai kawo maka dalilai da sallolin lokacin da ya kamata a yi su ya ce lissalata auƙatun mahaduda labudda an tu'adda fiha da ƙaunin layi ta'ala inna salat kanat alamuni kitaban maƙuta ya ce sallah sun ce lissalat auƙatun mahaduda sallah tana lokatayya ƙididdaga ƙayyadaddu an iyakance su lokacin ba da kun a ka ƙoha da kun lokacin daga dama a an ƙayyade lokacin kuma ce labudda an tu'adda fiya dole a ba da a yi sallah a cikin wannan lokaci da aka yi dai don faɗar Allah mai girma da buwaya inna salata kanat alamun ta makuta sallah wata farilla ce akan masu imani makuta kuma farilla mai lokaci in tana da lokaci ai faradan mu'akkadan sabitu li subutu kitab subutu kitab yace kenan farilla ce mai karfi kuma tabbata tabbata littahi tabbata tabbata da qur'ani yace wannan yace wa qad ashara al-qur'anu ila hadhihi al-awqat qur'ani yayi ishara yayi nuni ga wa'annan lokatayya da aka ce ayi sallah a cikin su dan wannan abin da dan gyara muke da shi da yawa balle ladannai ko masu kula da lokacin sallah ko na salula ko na tabulu da sauransu su masu yin wannan barnamiji ke program ke lokacin sallah suna program ne na shigan lokaci shigan lokacin da zai sama kaza la'asar kaza magariba kaza ta daga sun rubuta shigan lokacin ne ba sallah ba don mai matsalai ladanne suka yi kiran sallah misali kare daya ta sallah an mutu daya ya su kiran sallah kayan tsaye a a bai halitta ka yi kiran sallah sai lokacin da aka rubuta sai ya yi ya dai an kuskure mai rubutun ya yi ba a kiran sallar lokaci sai lokaci ya yi an garmuta ma kashe kaza to wannan ƙarya shi wani mutum da ya yi ma ishara shigar lokaci kaza haka ne a rubuce don gaza ba sai ba sallah wata gudun wani misali sai ka hailotu su kira sallah kayan lokacin a baka kira hailotu lokacin ya yi illa nan ɗan abin da yake matsala muke da nan mai da misharin bayanin akwai misali sallah ta isha daga mun yau cikin program mun yau program mutum za ka ga wani awa ɗaya awa ɗaya da wani abu wannan bata da tauki ta cikakke a program su amma babban abu ita isha ta bai ba da dama an santa a jata ba lalibin da a jata amma matuƙa kaji ya mu babu ja ko ɗaya shi ne ita lati bai bai hala lokacin ta kamar da sawa wani ba in dai yanzu bai mu babu wani hasken babu hasken rana babu ja duk ya shiga shi ta shiga ko da wanda aka rubuta kin bai ba da akwai zadewa sun ka sa suka ja lokaci biyu na isha amma misali a zau la'asar asuba wannan suna yin ta an ka san rubuta da su kuskure da suka sa azara kai kaza to wannan kai da aka rubuta sai in yayi ne lokacin shiga idan kai mai kiran sallah kar kai kiran sallah a zuwa sai lokacin da an rubuta a tak a wannan tsarin program din to ban zaka kai kiran sallah kuma daga ba a yi sallah kan muka sha bayani matsalar ladanai ko masallataya ko yanzu to ga muna sallar isha misali kashe kashe bakwai da rabi ba ya ce kai kai kai sallar kai sallar kashe bakwai da kwata su ne kasan su shi kuma wannan ladan da sallar ku a yakan yi aiki da ku minti talatin ko wari ko shi ku sallah amma abin da yake aikin ladani shi ne zai shiga lokaci ba ba sallar ku ba daga wuri da yawa wanda suka sallah daban cikin lokaci da to yasta wai kiran sallah ya sai aiki da sauran sallah da minti goma sauran sallah da minti biyar za ka kiran sallah ko da minti ashirin ba haka bane ba ladan ladani shi aiki shi sanarwa ce lokacin sallah ya shiga mara lahiya a gida dan ina ne mai bulago shi dai sanarwa ce lokaci ya shiga mai sallah gida kare da kashi ko mallaya ko mata sallah gidansu amma zai wuce mai shiga sai mu ce a he na musallan mu ni za mu kira sadaka kaga iya ana jiran ka can da ba a takaice yana dani ya karanci shiga lokacin sallah kun tun aiki ne mai muhimmancin gaske a musulunci yana da kyau ko wajibi ne ma kai da dinin kiran sallah ya aiki da shigar lokaci ganin haka ko balakai ko kai bala da ne ba kamata mutum ya binciken shiga lokacin sallah za ka samu da yawan wuri kana wani wuri hukula da nan ga falalu ne ba ruwan su su da yawa kudan iya zai maka sallah lokaci bi ba ko ya maka lokaci ka haka ne kai maka san lokacin balle balle azumi balle azumi kula da da yawa ya sha ruwa sha kunu ya kare sai wuto kiran sallah akwai wani wani natijan mu wani baba baba ce gare mu dan aka bene dama ya ce hajja kin sha kamar sarata hajja kin sha in zai kesa da alfa ya zai hajja kin sha ita ga ita ya tsara gida ko ya tsare ta ko an tsare ki sallah eh ko ya kuma san shi ko ya tsare shi da muke nan ko ya ga lokaci da gwada in hajja ta sha tsare gida sun sha ko ya Allah ya kai shi kenan kenan da da ko da yawa su sun aje kun lokacin suka su suke so kiran sallar shan ruwa ya sha ruwan shi ya cika ya kun sha kunu zai mu kiran sallah kaga bai dace kaga nan kai ka lokaci yayi kenan in lokacin fada rana ka tabbatar da yayi ba ruwanka da yayi duk sha ruwanka asuba kana ga ya kiran sallah ga lokaci ne ba ya asalata ta asalata ko ba ruwanka da shi asan lokaci ne ba ya ka sha kununka sha ruwanka lokaci ne ba yanzu balle yanzu na yanzu kiran sallah ga sakin sallah asuba karfe 5 da rabi yadda rabi wani masu wasu ba kayan suke wani masu da dole ba a tsari sun zama cewa ba za gani ba a kaci hakika gani ba da yawa ka samu alfujir kasa biyar shi da bakwata ba ya ganshi kuma in ya sa gogoro di ba gani balle a nan da magana kewanta dole a zai akalla kayi da wuri ka kare da kare shidda ba minti biyar kayi da baki da sallah ma kai asuba kare biyar ba goma akwai saura shidda ba goma ba ka shiga ba dan sakantowar ba gambo sakantowar tafsin da zai zago tamtar aiki to shiga lokacin ko kaga ya riga kiran sallah shi ne gaskiya mutum ya tsaya bincika da kyau iya da muhimmanci kwarai abin sallah kuma akwai matsala ko ta wajen masu tabulu ga amsa salatu shuruk wannan tabulokin wasu salatu wasu mutane san ibada ita da nan salati wani salatu shuruk babu salatu shuruk babu salatu shuruk ai salatu duha dai ne matsalai su wannan tabulokin Saudiya ya sa salatu misa shuruk a gaya maka ketawar rana ba zai wata ta shirku ba mai shirku domin abu ne a musulunci sananne ne an haramta sallah wajen gudawar rana haramu ne suna inda shirku inda shirku ba sallah inda shirku haramu ne ka sallah inda shirku wani wani guru kenan wannan shirku aka sai rubuta nan suna rubutawa ne daidai dungowar rana ya kuma wajen musulmi ka san wannan lokaci ne aka haramta sallah to mutum suna masallaci wani shi wannan fada su sabo wannan fadala ta zama tana kullawa ya duka kai zaki ta shirbi ya san ni lafi ne ka tabka lafi ne kai lokacin da zaki ga tsaya kai jira ka zo ka san lokacin da ka haramta in haka zamna sai zaka yi wannan nafila bayan ta hudo akalla sai minti 20 sai ba zuwa 20 ta dago tukwa to zaka sallah kayan da shuruk babu sallah wajen hudu rana sai ta dago sun tabuloki suna rubuta mana shuruk a ga mana hudu rana ko da cikin sun kare ba ta kai lokacin sallah bane ba to ne ga dinnan sallah a gaba kare kaza kaza an sa shiruk sai doka wannan shiruk sallah ce bai sallah ne hada suke doka da sun ga sa asuba an sa azhur an sa lokacin su ya sa shiruk sai ka doka mai shiruk lokacin sallah ne a shiruk da suke rubuta wannan lokacin hudawar rana ne shi kuma ijma'i ne haram na sada wannan lokacin bisa wannan fadala sai hakuri ya shiruk kare shidda da kaza sai ka bari zuwa da kare kare baka misali shiruk ko kare baka ko sai ka minti 20 da shi na kasar nafilar ka kai kuma wallaha ce Allah taimake mu amma yanzu dai muna magana da ce kenan qur'ani wa qad ashara al-qur'an ila hadhihi al-awqat qur'ani ya nuni ga waɗannan lokatayya da aka ambata wanda aka aka dole sallah akan su ya fara da cewa faqala ta'ala wa qim salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl inna hasadatu min sayiat zalika dhikra lil-zakirin wani so ka ayoyi suka magana kan lokacin sallah daban-daban ya ce allah mai girma da buwa yana cewa waƙi musu da ta tarfayin nahar ka tsaye da sallah gehe biyu ɓangare biyu na rana za mu ji sunna ta yi bayanin gehe biyun wannan zai bayani a gaban sha Allah wa zulfan min al-layl da wasu lokaci da a cikin duhun dare innal hasanat yuzhibun sayiat ayyuka na kwarai suna ture ayyuka marasa kyau kenan ayyuka na gari suna kafara ƙananan kurakurai wannan tanatarwa ce ga masu asuwa aka zuga da zakirin wannan aya kenan ta hutu hutu a daya ita wa fi suratul isra Allah ce aqim salata da duluki shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr in qur'an fajr kana mashhuda Allah ce in za ka da sallah da duluki shams daga karkatar rana ke tana karkatawa ba nan zan shi mai ga ma'ana kan zal shams da zawal shams kenan rana da kenan daga ta gushi daga tsakiya ta karkata shikenan yace kai tsaye da sallah wannan ce ila ghasaq al-layl zuwa cikin duhun dare wa ƙur'an alfajar da sallah ta asuba ko ketowar alfajar ya ce ina ƙur'an alfajar kan mace da sallah ta alfajar sallah ta da mala'iku ke halarta nan da sallah maganar sallah asuba da nan ko ce ƙur'an alfajar amma tunan ta ƙur'an alfajar dan sallah ce wadda ake da yawan karatun da dubi a cikin ta wannan kuma ya kawo ta aya ta fi ta taha wasabbi bihamda rabbik قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من اناء الليل فسبيه واطراف النار لعلك ترضى لما دي ايه ce ka yi tasbihi game da gode ma ubangijinka qabl tulu shams wa qabl ghurubiha kahin hudowar rana da kahin wadawarta min anna illa da wasu lokatai a cikin dare fasabbihi kai mana sallah a wannan lokaci shi tasbihin dan adam daga cikin sallah wa atrafan nar haka gehuna gehuna shashenne na rana kai haka da Allah ta dan Allah da kai to zai mata tafsirin waɗannan ayoyi da yace ya'ani bi tasbih qabla tulu shams ma'ana salatu subh dakinan sallah kayan sallar asuba shine ma'ana tasbih hamza qabla tulu shams na kalmi ya kai qabla tulu shams sallar asuba ce ana da ke yin kayan hudawar rana sallar da ake ta farilla da ya ce maka da ya ce maka mata kabar gurubiya ko kabar gurubiya ko to bi tasabi kabar gurubiya salatul asar kana kana an samu an samu asuba an samu magariba yace ya wannan magana da ya fasara wannan ayoyi da wannan magana bai ma ja fi sahihaini abin da yazo sun sun fa cikin sai muslim an jari bin abdullahi albajali qala wannan sahabi yake cewa كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على ثلاث على ثلاث قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ هذه الآية هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات وأما سنته يأتي النبي صلى الله عليه وسلم iya tare da sahabbai jarir ya ce muna tare annabi sallallahu alaihi wasallam a zamne sanan da alƙamarin ya dibe wata da ta batar daren gom sha hudu kenan wata ya bayyana a hili a daren sha hudu kenan da yake da haske fau kenan hasken kwarai a bayyana yake a wannan hali sai yake cewa sahabbai an sarrace musu innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar tabbas za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ga wannan wata mana ta shibiya ba da ba wannan ta shibiya amma wai yanzu ba kuma wata ba haka da ga ubangiji tabbas inda kuke ga wannan watan kowa ya iya ganin shi ba ba ya gashi koyo shi kowa ga wata ne kenan kowa ya ga wata illa tu damu na firu yati ba wani turare ne ya yanzu wata duk ku dubu ku ne ku taru a ce ka kare ni magana ne sai sama kenan duk yawan kiyama bai hana ba bi kare wa ganin Allah ba su misalin abin da ke gaban su na wata daren sha hudu duk yawan ku duk taron ku babu ka kare ka kare kusa kusa mai gani ma to shi ma haka kenan kowa zai ga Allah gobe kiyama yace fa idu ta tsata an kun samu iko kakku yarda ba ku samu iko Allah ta gole mu Allah ta kabla ta cewa kabla gurubiya kakku yarda a rinjaye ku yin sallah kayan hudowar rana da ta kayan wadawa mun ta kabla iko ku yi kokarin yi kenan ka abarku ya kawo wannan aya ta gabata ta sabi yan gaba gaba da gurubi yakin nan muna na lid sabi sabi wa tarafin nada ya tarda kenan wannan aya sai kenan aya ta da suna a ta kenan tana magana akan lokacin da aka magana ta tabihi so kama kamar tasabiha na ne sallah sai kama kamar ba kenan wannan salloli ne ake magana da annabi ya kawo maganar sallah a lokacin kuma ya kawo da aya kushe anan sai anan da abin cika hujjar shi kuran maganar kawo tasbihi da aka yi ana nin sallah yau sabi hamdu rabbika wa lakal mulku qabla ghurubiya kenan tasbihi kada akwai subhana subhanallahi a ba subhana ake ni ba sallah ake ni dan wani abu da ake a cikin sallah sai aka saka tasbihi kace ana yin sallah sai aka ce ba a sallah ake ni ba tasbihin da ba kenan ku yi sallah a wannan lokacin na kayan wada rana shine kenan la'asar kuma na kayan hudu wata shine sallah asuba kenan anan an samu an ayoyin an samu dai dokokin sallah gaba daya an samu azhar an samu zulfulubin layl an samu kenan a magarba isha haka da tafsirin cikin tafsirin qur'ani kenan nan qur'ani ya ambaci lokacin sallah a jumlaci ɗaya wani abu amma sunna take da tayi dalla dalla amma qur'ani ma ma ishara adam ta ta ta ya ma ishara ko na ta da ce qur'ani ya ma ishara wa kada ashara qur'anu ila hadal qat ya ma ishara ne amma kuma dalla dalla ya kuma ga sunna amma shi ne qur'ani ya bayani a jumlace ne eh tarfayin nahar zulfin minan lail ka karfe na har kenan gehe biyu na rana an ce nan kayan ta hudo nan kayan ta wada zulfin minan lail magriba isha cikin dare ne kuma qur'anin fajar a sa asuba ce shi ne ta kace kuna wannan ababa sai yake cewa hada wannan abin da ya gabata huwa ma ashara ilayhi alquran min awqat shine abin da qur'ani ya ishara na lokacin sallah wannan abin da muka ambata ta wannan ruwaya da wancan ayoyi ya ce wa amma sunna faƙad haddadataha wa bayyanta ma'alimaha fi ma'ili amma sunna wannan ƙur'ani ne ta yi bayani ta iyakance ta yi bayanin wuraren da ya kamata a yi su cikin abin da zai biyo baya an Allah kai mun darasin sati mai zuwa insha Allah wannan shi ne bayani a takaice na lokacin sallah cikin Qur'ani kuma sunna Allah bayanin sunna dalla dalla da take bayanin dalla dalla an Allah kai warata insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته